الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدداوة دقهوتنا يمن تتكى دمكجي domin ci gaba da karatu a wannan daura wadda kuma mukaddima ta canje muna kusan awa daya za mu dora akan inda muka tsaya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu shiga cikin wannan wato maudu'i namu bi idnillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to mun tsaya ne akan nukta ta waɗanda suke kafa shubuha cewa ulumul ala babu su a farkon musulunci bid'a ne kuma mun tattauna akan wannan matsala to abu na ƙarshe wanda zan faɗa shubha ce da ake kawo a cikin ilimin hadisi wanda galibi za ku ji suna cewa wai an ce hadisi na fulan an fulan an fulan an fulan an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga an ce to ai wannan ai hayaniya ce wai wane ya ce wane ya ce wane ya ce kuma mutanen nan sun mutu kuma an zo ana ɗauka addini ga matattu to wannan abubuwa ne ɗaliban ilimi a tashi a waye ma duniyar yau a san yadda ake tattaunawa da mutumin da yake son ya kawo shubuha ba don kanka ba don ka wayar ma al'ummar ka da kai hatta da ɗan ƙur'aniyun da yake cewa bai yarda hadisi ba sun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi yadda ake karɓar labari cikin ƙur'ani Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Allah ne ce in wani fasiki ya zo da labari fata bayyanu abin dindigin labari ko fata sabbatu a ta hamza da kisa'i da khalaf fata sabbatu ku bi diddigin labarin hakku gane hakikanin labari to malaman hadisi suna cewa al-isnadu min ad-din shi sanadin hadisi yana daga cikin addini walaula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a in ba dan da isnadi na hadisi ba da kowa zai faɗi abin da ya gada ma to ashe haddasana fulan an fulan an fulan waɗannan mutanen da aka ce sun ce za mu binciki rayuwarsu yanzu an ce wane ya ci sai mu bincika shi ya rawaito hadisi kuma tana yiwa ba mai riwaya hadisi ba ne an san shi ɗan kasuwa ne hayyan mutu to ta ya rawaito wannan hadisi aikin da ba harkashe ba in aka dubi malami ne na hadisi ko ya san hadisi sai a binciki adalcinsa shin mutumin nan adili ne ko ba adili ba ne tunda Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to in ba fasiki bane za a karbi labarinsa in fasiki ne kuma za a karbi labarinsa domin yana iya ƙarya kaga shi Qur'ani bai tabbatar da wannan to bayan kuma mun tabbatar da adili ne sai mu tabbatar da riwayar da yiwu daidai take domin dan adam yana iya kuskure dan adam yana iya kuskure sai sa cikin malaman hadisi akwai wanda daga lokacin da kai shekara 60 ko 70 ba a karba hadisin shi saboda an fahimci kwakwalwa ta yi isnadi ya yi mata yawa hatta fara sa su cikin juna shi kenan tun da ba shi kaɗai ba ne ya karatun hadisi sai a ce maka riwayar shi lokacin da yake gari kaza ko daga shekara zuwa sheka- shekara kaza zuwa shekara kaza ana karɓarta amma daga shekara kaza zuwa shekara kaza ba a karɓarta me yasa saboda ya riga ya samu matsala ta kwakwalwa to wannan duk bincike ne wanda malamai suke yi ashe tun da qur'ani ya ce mu bi diddigi mu san mutum shi yasa zamu dibi wannan rawi ya rayu a shekara kaza malaman hadisi sun tabbatar da riwaya shi riwaya ce ingantatta ana iya aiki da ita in ba haka ba lamari ba zai yi kyau ba kuma sai mu zo ga waɗanda suke inkarin ilimin fiqihu gaba daya ce maka a'a ai mu da qur'ani da hadisi shi wanga ya inkarin hadisi balantana fiqihu to shi wannan kuma fiqihu ne bai yadda da shi ba sai ce a mu dai akwai alqur'ani maganar Allah ce akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to an ce wa ati'u Allah wa ati'ur rasula to amma kuma an ce wa ulil amri minkum su ne an ka fassara da al ulama wal umara malamai da shugabanni kuma za a yi musu da'a ne karkashin abinda alqur'ani da sunna ta ce to amma anan in babu fiƙihu akwai ayoyin alkur'ani an san adadinsu hadisai ana iya bin diddigi a cikin kawunga hadisi ya inganta ko bai inganta ba amma akwai alkazaya almu'asira ko alkazaya almustajidda wasu mas'aloli ne za su bayyana sababbi kuma babu cikin nassu misali muna shan koko ko ba mu shan koko kuraha muna sha ko sai ciki ya yi tinkim to sai wani zai ce maka akar maka Allahu ya halatta a shahura ko ko kowa halatta a sha koko in ka ce eh sai ce to ina na Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ishrabu hura in ba haka ba ko a daina shan hura jama'a ya ayyuhal ladina amanu ishrabu koko sai ka kawo aya ko hadisi da ya ce a shakoko a ina ne ko cikin ƙwar'ani ko cikin hadisi an ka ce a shakoko shadda da muke sawa akwai wata shadda mai tsada ma ana kiranta gezna ina na Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ilbasu gezna babu to kaga yanzu in babu fiqihu banna ce dai da atafkawa muna gane wannan sai a ce a'a akwai ka'idodi na shari'a ka koma cikin usulul fiqhi da alqawaidul fiqhiyya domin akwai lokacin da suke haɗewa akwai inda suke bambanta shi ne cewa Allah ya ce ya halicci duk abin da yake bisa doron ƙasa don mu huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi na ya halitta lakum Allah mu waɗansu malamai suka ce lil ikhtisas Allah ya keɓance shi gare ku ku ƴan adam don ku za ku amfanuwa da abin wasu suka ce a'a Allah mu litta'lili هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي لأجلكم دون كوني الله هل شوء لنا أبو بوا كنان دو هكا كوبا أسامو سونا هرا كارربا ba a samu sunan koko ba karara akwai nassin da ake komawa zuwa gare shi mun fahimci wannan da kyau shi yasa shi fiqhu amfanin shi a'a abubuwa ne ba su zo cikin nassi ba ana bukata a san matsayin shari'a so sai a kamanceceniya hukuncin dalilin da yasa shari'a ta halatta kaza ko dalilin da yasa shari'a ta haramta kaza sai a yi kiyasi a ce wannan yana shiga karkashin hukuncin kaza yanzu misali akwai wata giya sunanta whisky akwai wata giya sunanta mai kwazariya akwai wata giya ta dan afirka sunanta burkutu akwai wata giya sunanta chappalo in ka wajen burkina sai wani ce shi aka maka Allah ya kama ya halatta a sha caffalo ko burkutu in ka ce haramun ce sai ce to kawo aya inda an manzo Allah kawo aya inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal burkutu haram ko ya ayyuhal ladina amanu innamal caffalo haram in babu mutane su sha abin su ka gani ko cikin hadisi ai nan an kace innamal burkutu haram kawo hadisi sai a ce a'a kiyasi ne za a yi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir ya ku da kuka imani innamal khamru ita giya sai malamai suka ce al khamru summiyat khamran li annaha tukhamiru al aql tana suturce hankali ta hana ma hankali aiki sannan kuma yazo cikin hadisi cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullu muskirin haram duk abin da zai sa mai haramun to sai mu ce shin giya ta wancan lokaci wadda aka yi da dabino ko inabi ko abin da ya kama da haka tana samun mayi kuma ta samun mayi tana samun mayi to meye dalilin da yasa aka haramta ta saboda tana samun mayi to duk abin da za ka sha giya ce ta wancan lokaci burkutu ne wuski ne cappalo ce duka in dai za su sa maye to mayen shi za a hankalta ma asifatul mu'assira fil qiyas tabkamancece ne yadda suka yi ta abin da yasa aka halatta ko haramta to shine za a yi aiki da shi sai a halatta shi ko a haramta to in ba haka ba kaga sai ka ja muna aiki da wannan ne musamman tunda akwai manhajul zahiriya ko mazhabul zahiriya wasu na kiran shi mazhabu sai kiran manhaj shine cewa ba su yarda da kiyasi ba to waɗansu ɗalibai suna jin daɗin irin wannan mu ba mu yarda da kiyasi ba saboda su nuna cewa in babu kiyasi kaga fiqhu za a jingine matsalolin shi da dama sai ka taho kai ko kana aiki da abubuwa sai a tambaye ka dalili babu kasa agogo mantur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa mantur ba to kawo ayar da tace ka sa mantur ko hadisi kuma in ka sa mantur bata kare ba in ka kawo akwai mantur da aka ce ma kaziyo akwai wanda aka ce ma seku to ka kawo mini inda an ka ce ya halatta cikin qur'ani karara mutun ya sa seku babu dole sai an yi amfani da ka'idodin shari'a shi yasa ɗaliban ilimi ina kira zuwa gare mu in ka ji malamai sun faɗi magana kada ka ce kuskure ne sai ka kawo dalilai ka kalli dalilansu in kuskure ne ka ce kuskure amma haka kawai kai da kaji abu bai mawa ba haka nan na kawai aka zabura ba in haka nan ne to kowa ma zai iya magana cikin shari'a tunda in dai abu ka ce a tambayi abu da kawai ka ce haram ko ka ce halat to kuma hukunci shi na yawan ga mahaukaci ma yanka tambaye shi in ya ga dama ya ce halatta in ya ga dama ya ce haram amma ba nan na matsalar take ba hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma ko ka kawo dalili bata kare ba sai an dibi ingancin dalilin in aya ce ta alqur'ani a tabbatar da tana cikin alqur'ani in hadisi ne a tabbatar da hadisin nan ya inganta to kuma ko da aya ce ta Qur'ani ko hadisi wanda ya inganta kuma bata kare ba shin hukuncin da kake son ka fitar akwai shi ko babu wani an ka tambaye shi ya halatta ai rawa yace ya halatta sai na hujja kai ce Allah ya ce urkud bi rijlika hadha muftasalun baridun wa sharab Allah ya ce ma annabi ayuba ka buga kafafun ga kasa shi ko yan ana rawa ai kafafuna ka buga ga kasa yace ta halatta kaga ayat ba mu shakka akan ta amma kuma abin da ya kafa hujja da shi yake cewa yana cikin ayar babu shi to da Allah ɗaliban ilmi mas'ala ta ilmi in ka ji malamai suna tattaunawa to ka rinka sauraren dalilai ka kalla kafin ka ce abin nan haka ne ko ba haka ba idan ba haka ba rudu ne zai ƙara ƙaruwa saboda turawa sun kamo na demokratiyya kana da izinin ka karyata wanda kake so kana da izinin ka zagi ko ka ɓaci wanda kake so wannan ba hanya ce da za ta kulle ba da mu don za ka sa al'ummomin musu rikice sun kawo sojojin su suna jiran mu shiga juna su zaka su mamaye mu su ƙara ba da makamai a ita kashin juna su kuma su tsace arzikin da Allah aje cikin kasashen mu don haka wannan abu ne mai muhimmanci kafin mu shiga karatu shi ya samu kai program wannan program a bara muka fara shi ulumul ala duka gaba daya muna son insha Allahu ta'ala za mu ɗauke su ɗai bayan ɗaya mun fara da garin tawa a bara aka ɗauki littafin al'allama al-sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya yi wata risala ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah da ƙa'idodin da'awa zuwa ga Allah. Wannan littafin mun yi shi, mun ƙare shi da taimakon Allah a garin tawa, a bara, kuma yana nan cikin telegram, ‘yan uwa da suke cikin Facebook wanda da watakila bai shiga ba cikin group Facebook ba a samun karatukan da suka gabata. Amma wanda bai shiga cikin telegram da ya rubuta a da'awatu ilallah ko da larabci ne wannan littafin zai bayyana gare shi. Muka je garin Zandar, muka yi wani littafi sunansa al'aƙida al-tahawiyya wanda littafi ne na aƙida ta ahalis sunna kuma ya ciro mafi yawancin ƙa'idodin aƙida ta ahalis sunna ya saka cikin wannan littafi a garin zandar aka yi shi shi ma in ka rubuta al'aƙida ta tahawiyya cikin telegram ba abin nan ba ba whatsapp ba za ta zo maka kuma an yi littafin an ƙare shi da taimakon ubangiji sai muka zo a garin maraɗi a bara kenan muka yi wani littafi ko in ce wani abin da muƙaddima ta adwa'ul bayan wato muƙaddima ta littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da muka ƙare lokaci ya ƙure sai muka dakata daga nan to bana kuma Allah ya kaddari waɗannan ulumul ala sai mu ƙara kenan cikin usulul tafsir mun samu littafi ɗaya cikin usulul aqida mun samu littafi ɗaya cikin usulul da'wa mun samu littafi ɗaya kwanakin nan mun je garin maradi kuma sai Allah kaddari aka fara bana da garin maradi aka yi wani littafi sunansa muzakkira mukhtasara fi ilmi sarf ilmi sarf wanda yake kula da asalin kalmomin larabci wanda kuma shi ma an kare shi gaba ɗaya Allah ya taimake mu mun kare littafin yana nan cikin whatsapp cikin group an saka shi kuma in ba su dora shi ba cikin telegram muna cewa su dora shi saboda yan uwa suna iya samun shi a can littafi ne da aka yi a saudiya don saboda limamai da masu khutba a can saudiya fa har larabawan sai sun koyi larabcin har larabawan sai sun koyi karatun alkur'ani kai kuka ce baka koyi saboda larabcin na yanzu ba daidai yake ba da larabcin alkur'ani haruffa da dama laraba ba su faɗa su harafi na ƙafun da yawan laraba yanzu gainun na suka cewa galbi to yanzu kana zakuwa ka ce galbi cikin ƙur'ani har da laraba sai an koya musu alkur'ani larabcin kuma laraba ma ana koya musu nahawun da sarfun da balaga duk saboda ilimi ne sai an koya yadda turawan ingila sai an koya musu turancin ingilish cikin ƙa'idodinsa haka turawan faransa sai an koya musu ƙa'idodin turancin faransa haka larabcin ba larabe wallahi in ba a koya mai babbai iya larabcin na asali ba haka karatun alkur'ani hatta da larabawa sai an koya musu ka ta yi makka yanzu za ka iske bakin mutum a haramin makka ko na madina baki ne ɗan afirka yana koya ma larabawa alkur'ani ka allah mu ba kan mu lahiya ka tsaya ka koyi karatu ka iya ba a ce baka musulunci aiki ba amma ya zamanto ka iya to sai aka yi wannan ilmu sarf to yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu a garin kwanni an ɗauki yadda ake wato za mu kira wannan karatu sunansa ilmu ilmu tahdhiril mawdu'at ko qawaidul bahth ilmi an gane ko ko kuma kayfiyatu mu'alajatil mawdu'at yaya ne za ka haɗa maudu'i yaya ne za ka haɗa maudu'i domin wa'azi ana yi dare da rana a yi gidan radiyo a yi masallaci a yawan unguwa amma inda matsalar take ya ake haɗa maudu'i da yawan mutane ba ruwansu da wannan sai ka hau ka haɗa maudu'i ishirin cikin karatu guda saboda da abin da ka sani ya ƙare cikin wani wuri to yanzu hitana za ka yi sai ka diba akwai wani maudu'i nan kusa-kusa sai ka ƙaro da shi shi yasa wani in wa'azi an ka bashi na awa daya to kan kan kan maudu'i goma na zai magana dalili saboda wanda an ka bashin bai san yadda ake bincike kan shi bai tattaro matsalolin shi ba in bai hita ba to sai dai shi shiru ko ko shi ka tobara to sai ga wannan yana da muhimmanci anan a yi shi a kwandi insha Allah ta'ala amin idan aka kare kuma ba nan za mu tsaya ba za mu je insha Allah garin tawa muna son a yi ilimi na balaga da alaƙa shi da alƙur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ƙare kuma muna son in Allah ba mu iko in lokaci bai ƙure ba za mu wuce zandar sai a yi ilimi na mustalahul hadith da alaƙa shi da alƙur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ake gane wanda inganta da bai inganta ba da kuma alaƙa shi da ilimin shari'a da kuma muhimmancinsa to daga nan kuma sai Allah ya kaddara akwai rayuwa tun da daga sai lokacin hutu ne muke samu muna son za a yi shekara mai zuwa a ɗauki garin yankin dogon dutse cikin jihar doso kenan sannan kuma da kuma garin agadas da kuma garin wato arlit waɗannan guda uku kuma a zaɓin wato ai guda uku cikinsu akwai ilimi na nahau a samu wani littafi takaitacce a koya mutane ƙa'idodinsa sannan kuma a duba cikin alkawa'idul fiqhiyya nan ma a zaɓi wani littafi takaitacce a bayyana shi sannan kuma mu duba da cikin ulumul ala duka gaba ɗaya kowanne daga cikinsu ya zamanto an samu an ce wani abu kansa wannan shi ne mashiru'ukin da muka ɗauko na gabatar da waɗannan taurat muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mana jagoranci in baka san yadda ake hada maudu'i ba shi yasa kuke ganin yanzu matsalar masu wa'azi suna da yawa amma da yawa daga cikin khutubobi da masu gabatar da muhadarat da masu gabatar da wa'azi maimaici ne abinda wani malami ya faɗa shine wani zai ɗauko shi gyara wani ma hadda tawarin wani mallami inda ya yi tawari sai ya tawara babu karatu mu ga maka mu gaskiya wani wallahi in dai ba wani malami yayi wani maudu'i ba wallahi ba zai yin shi ba kenan shi in ka diba babu karatu a hannun shi khutba in ya dauko bai iya karawa bai iya rigewa ba wai an ce a'a dole sai ka kawo abu sabo 100 bisa 100 ba a'a kai ma kana da abin da zaka iya karawa wani dalibin ilimi da aka ba ya dauko wata khutba yana son ya nuna mutane suna almubazzaranci da kudade suna saka su ta inda bai dace ba sai ɗauko hutubar da aka yi sa'udiyya sai ya fara innal ladhina yusafiruna fil biladil gharbiyya wa yusrifuna alafur riyalat wai waɗanda suke tafiya ƙasashen turai hutu na shakatawa suna kashe dubban riyal riyal riyal riyal alal aqalla ko ka ɗauko hutubar munan Nijar ai sai fata muka kashe saboda Allah in kuma Najeriya na ai ne ta suka kashi in kuma amerika ce dola ta suke kashi to hadda riyal din baka iya canzawa to kun ga sai ya zamanto nuskha ce mukarrara wasu kuma suna da maudu'ai maudu'i goma sha biyar ashirin talatin waɗannan maudu'an sun same su maudu'i ta hamsin na dama iya ya yi ashirin da biyar birni ya yi ashirin da biyar ƙauye to yanzu na ƙauyen sai yiwu birni da su na birni sai ya ƙauye da su in sun ka ƙare kuma sai shi kuma kufe kole alƙasu wallasu in ji masu amfani da kwamfuta yanzu sai shi tattaro maudu'i biyar shi sa su cikin awa guda shi yasa wani da ya yi shekara biyu yana wa'azi ko shekara ɗaya ko ta shidda to maudu'ai ne sun ƙari sai ka ji wani na cewa wallahi in ma da ya fara wa'azi wani ke cewa wallahi na sa abin da zai faɗi babu karatu to abin da ya kawo mu cikin wannan rashin sanin ulumul ala da rashin sanin wato ilmi na mu'alajatul mawdu'at mu'alaja asalin shi magani ne daga ilaji ne amma ana nufin yadda zaka hada mawdu'i tunda bahaushe bai cewa yadda zaka maganin mawdu'i shi ce yadda zaka hada mawdu'i wannan shine sababin da yasa da yawa yanzu daga cikin khutubobin mu muhadarorin mu wa'azojin mu sai yan kadan daga cikin malamai zaka ji kullun karatun su gaba yake yi ba yadda za a yi kaje ya yi matsala ya dawo kanta sai in akwai wata munasaba amma in babu munasaba ba ka jin ya maimaita wannan abin to bayyuwa karatu ya tsaya wuri daya dole ana son a'a yanzu wata matsala za ta iya faruwa ina tunawa garin ne ya mai lokacin da aka yi juyin mulki da aka yi juyin mulki sai aka ce za a kawo kasashen ecowas ko sai da yawo za su kawo hari to sai aka yi alkanut da ake cewa to da aka yi alkanut sai wani mutum ya haɗu da ni sai ce jikan mallan ni akwai abin da ban gane ba cikin kunutun nan tun da mutane mu kunutu aka cewa ya ce mine ne ce mallan na ji ana sallah kuma ana daga hannu kuma ana cewa sai dai yawo ecowas ina na ecowas yaushe ecowas ta shiga cikin qur'ani akram kallahu ni ce a'a ba shiga na ta yi ba ita wannan addu'a ana yin ta ne daidai matsalar da ta abku to yanzu tunda ecowas ta ce za ta kawo muna hari da amerika da faransa shi na muka ce allahun mansurna ala amerika wa faransa wa ecowas wa man walahun inda gobe ba su ne za su kai muna hari wasu ne suke son su kawo muna hari sai mu daga hannu mu hada ma Allah su waɗannan mutane kenan akwai abin da yana buƙatar zamanin ka ne zai faru su malamai magabata wasu matsaloli da suka tattauna da akan su a zamaninsu ne suka faru to kai kuma a zamanin ka wata matsalar sai a wannan lokaci za ta zo kun ga muna nan sai coronavirus ta zo to yanzu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu sunan shi coronavirus babu wani abu sunan shi sida ko aids ko ba ka ba ko ebola to kuma yanzu ebola ta zo coronavirus ta zo sida ta zo ko aids za mu yi bayani kansu ko ko shiru za mu yi kaga za a yi bayani kansu to amma ta ina za a fara ta ina za a ƙari tun da cikin ƙur'ani babu sida babu sunan sida kuma cikin hadisi babu sida babu coronavirus babu abin na ebola ya za a yi kaga dole sai ka fahimci yadda za a hada abin da ya faru da nasi don ba wani ƙur'ani za a sake turuwa ba ba wasu hadisai za a sake yi sababbi ba amma ya za ka hada alaka tsakanin nassoshi da abin da ya faru dole sai ka koma akan mi akan yadda ake arrabt shine cewa wato sai ka duba ita ebola ko aids ko sida ko ba haka ba cuta ce rashin lafiya ne ko ba karan bane to cikin alkur'ani akwai zancen rashin lafiya annoba ce tana yawan rashin lafiya ne kuma annoba ya shafi mutane da dama akwai bayanin annoba a cikin alkur'ani da sunna to sai ka ɗauko ayoyi da hadisai da suka yi bayani kan annoba da rashin lafiya sai ka haɗa su da waɗannan nasoshin to in ba haka za a yi ba ai dole sai dai a koma gida tunda har duniya ta tashi ba a samun sida cikin ƙur'ani muna fahimta wannan da kyau to wannan shine abin da muke son ɗaliban ilimi 'yan uwanmu a yi hattara da irin waɗannan abubuwa yanzu da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu ɗauko mafi yawancin nukat waɗanda wato a kansu ne ake gabatar da wato mautu'ai bi iznillahi ta'ala sai mu rinka ba da misalai saboda shi wanga karatu bai da alaƙa da wani littafi yana da alaƙa ne da yadda za ka fahimci karatu duk littafan da za a ɗauko yan kama littafi dubu biyar gabanka ya za ka yi ka gane da ake mu'amala da su kuma a ƙarshen karatu insha Allah ta'ala ko da naman ta ranar alhamis a gaya mini za mu nuna yadda za a fitar da karamci maudu'i dubu uku ƙarara da yadda za a fitar da maudu'i sun kai dubu talatin yadda za ka iya fitar da su yan an baka wannan ya kamata a yi bayanin shi ko ba haka ba in kuka mance ni ta shi ke ne ran alhamis ya kamata a yi bayanin wannan amin amin to abu na farko in za a fara karatu in an ka baka maudu'i khutuba ce muhadara ce wa'azi ne za ka yi bayani ne za ka yi to ana buƙatar na farko a san unwan in an ka ce unwan shine maudu'i kan mi ne za a tattauna saboda a san ka saki hanya ko baka saki hanya ba to shi wani kullum ba ka gani ne da maudu'i sai dai zo in an ka ce za a wa'adi zai ce alarama ja aya don ayar da alarama ja da ita shi ka fara ana wa'azi ba a san maudu'in da za a magana kan shi ba wani malami idan yana wa'azi da wanda ya zo farkon wa'azin da wanda ya zo tsakiyar wa'azin da wanda ya zo ƙarshe cikinsu ba wanda ya san kan biyan kai karatu dalili kuma saboda ba a faɗi maudu'in da za a magana kan shi ba bai yiwuwa ne a ce za ka yi bincike ba hasil ilmi ko za ka yi khutba ko muhadara ko wa'azi kuma ba a san kan ne za a yi wa'azi ba sai dai kawai ka jawo ayoyi ke ta fassara kenan kai kawai wadda ta yi mana a jawo maka aya tsakiyar qur'ani a jawo maka duk dai ko ina ka ci ciro an ka ce kan mi an kai wa'azi ce wallahi mun ba mu sani ba ana da ta jan ayoyi ko yi maka da bahaushe ana ta ɓarin ayoyi duk da yake ayoyi ai ba a ɓarin su to wallahi duk wanda zai ce zai yi karatu babu maudu'i bai tantance ba ya faɗi kan kaza za mu yi karatu to za ka gane yawo ɗina shi cikin ayoyi kawai ba a wa'azi haka ne in alwallah za mu yi wa'azi kanta to yau jama'a za mu tattauna kan alwallah da muhimmancin alwallah da falala alwallah da fa'idodin alwallah kina an san ga abin da za ka tattauna a kan shi amma kawai ka zo ka ce mutane to ya kamata mu kamo nasiha jama'a dai gashi nan dai mu ji tsoron Allah don saboda ranar tashin alkiyama za a hisabi a shin kan mina za a fara karatu tahdidul mawdu' tahdidul unwan yana daga cikin abin da ake bukata saboda a san daga ina za a farawa kuma ina za a kari amma a fara wa'azi ba a san kan me ake yi ba shikenan wannan gaskiya bai dace ba ko magabata kuma ba haka suke ba in littafi ne sai an ce maka babu kaza ko faslun fi kaza saboda a nuna maka ga abinda za a tattauna a kan shi littafin kanshi sai an ce ba ga littafi an yi shi ne fil fiqh fil tafsir fil hadith kafin ma ka shiga kasan littafin kaza ne to wanga babin kuma a kaza zai tattauna cikin wannan mas'ala din amma haka kawai kai ta taya da mu cikin sahara ba mu san gabas ba mu san yamma ba mu san kudu ba mu san arewa ba don daidai kawai an baka min bari ka sha riga da rawani to gaskiya wannan sai mun canza shi wannan dole sai mun canza shi mun baka maudu'i kan kaza zaka tattauna ka yi kokari ka tattaro masalolin shi gak ka dauko mana masala goma ka hada mana wuri daya ka ya mutsa su ka zo ka yi magana an ce zaka magana kan muhimmancin aure sai kaga abin maudu'an sun kare maka abin da zaka faɗi kan maudu'in ya kare da nan da aure ka tashi ka kawo zancen yaƙi da turawa ecowas ta ce za ta kawo hari dan nan ka tuma ka ce akwai yan 419 shin kan yan 419 za ka wa'azi ko kan aure ko kan mire ne shin haza to dan allah ɗaliban ilmi mu bi hanyoyin da malamai magabata suka bi saboda tantance matsaloli na ilmi ilimi ba ba yawan yanzu yasa kuke ganin zan dan bada wani misali wani malami zai wa'azi awa ɗaya ko awa biyu sai ka rasa mina na yake wa'azi kan shi wani malami zai bayani na minti biyar kowa zai fahimci abin da ake so kun san ko me yasa saboda kafin fara magana ya faɗi zan yi magana kan kaza kuma ya yi magana ta minti biyar kan wannan abin an fahimta amma ka zo ka yi awa biyu kana ta bayanai ka jawo ayoyi da hadisai tana yi babu kuskure cikin karatunka ba dole bane sai mun ce ka yi kuskure amma idan aka tambayi mutane kan me aka yi karatu shikenan sai dai a ce mallan yayi wa'azi to mallan yayi wa'azi kan mi mallan yayi wa'azi to dole wannan khutwa ce daga cikin khutuwat al-ilmiya al-muhimma ko magana za a yi dole ya kamata a ce an san abin da za a tattauna kan shi sannan a san daga ina za a fara daga ina za a kare in ba haka ba to abin fa muna cikin matsala mun gane wannan da kyau ai muna iya wucewa gaba ko abu na biyu sai abinda malamai suke kira al'as'ilatu sitta wa tawabi'uha lizzaka mu rike da kyau da larabci al'as'ila as-sitta wa tawabi'uha lizzaka idan ana son a san mutum zaki ne yan ce zaki mai kaifin basira da hankali malamai idan za ka zo kan wani maudu'i ka tattauna akwai abubuwa guda shidda su ne ake son ka fara sawa gaba kafin a fara bayani a ilmance wani lokacin ɗaya daga cikinsu ma zai janye lokacin idan baka gane su ba duk lokacin da an ka ce ma wane muna son kai muna maudu'i karatu kan kaza to waɗanga shidda waɗanga ababen guda shidda su zamanto halarce kana rike da su wannan mabudi ne baka ko maudu'i ɗari aka kawo to da waɗannan za ka yi ƙoƙari ko ɗari biyu ko dubu to da waɗannan askila guda shidda da su za ka fara in kana son ka gane maudu'in da kyau kuma in kana son ka yi karatu a gane ka na farko man as-su'al an shine da faransanci suke kira ki ko kuma da english who who are you w-h-o man da larabci na biyu ma shi ne suke kira kuwa an faransai da faransanci da english suna kiran shi what na uku mata shi ne wani lokaci ko ka ce kan en français da english ka ce wato when when w-h-e-n na hudu aina a ina ne shine ake kira da english where ko where englishin america suna cewa where englishin english suna cewa where where are you going ina na za ka je to shi ne mata ai aina a ina ne na biyar kaifa ta yaya ne abin ya faru ko ta yaya abin yake shi ne suke kira wato da faransanci koma da english suna kiran shi how h-o-w kenan h-o-w na shidda shine limaza don mi ko kuma suna kiran shi da faransanci pourquoi da english suna kiran shi why w ko w h sai kuma y ita ake cima why da english duk maudu'in da ake so ko a shari'a ko a alkur'ani ko a hadisi ko a yaren larabci hana gane ni ko a ilimi na yaƙi ko a ilimi na tarihi ko a ilimi na geografiya ko ba haka ba ko a ilimi na shari'a ko a ilimi na investigation bincike investigation duk da waɗannan ne ake fara aza bincike idan ba a ɗora su ba wani lokacin za a yi bayaninsu amma baka san kamar saboda ka'idar baka santa ba an yi su a aikace amma baka sani ba mun gane da kyau to yanzu mun faɗi abubuwa bai hana waɗansu tambayoyi da an ka ce wata wabi'uha abinda zai biyo baya attabi'a an gane ko abinda zai biyo baya kenan to tana yiwa akwai wasu ƙarin tambayoyi amma waɗannan su ne na asali to ai sai mu ba da misali ko ba haka nan bane man mu fara da alqur'ani wane ne waye saukar da alqur'ani ha Allah subhanahu wata'ala to sai ka zawo ayoyin da suke nuna alqur'ani daga wajen Allah yake Allah subhanahu wa ta'ala ce tanzilun minar rahmanir rahim suratu fussilat tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim suratul jafiya da kuma ahqaf kaga min Allah daga wajen Allah yake kenan ya nuna wannan alqur'ani daga wajen Allah yake man ka samu amsa ga ayoyin da suke nuna tabbas daga wajen Allah yake tambaya ta biyu man man ja abihi wa ya zo da alkur'ani tambaya ce shi ne mala'ika jibril na zalabihin ruhul amin ala kalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين to yanzu mun samu man to ala man unzila akan wa kuma aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya faɗi wannan ko ba haka ba inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ce shi yayi wahayi gare shi kenan tabbas alqur'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo shi sannan kuma ayoyin da suke nuna an saukar da alqur'ani gare shi suna da yawa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun da sauran ayoyi to ala ayi wato ummatin unzila wace al'umma ce al'ummar da aka saka ma alqur'ani ita ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zai nuna maka ashe shi ma qur'ani yana da sanadi da aka ce wa hadisi an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan shi ma qur'ani haka yake an fulan an fulan an fulan domin mu yanzu akwai wanda suka karantar da mu qur'ani su ma akwai wanda suka karanta shi su su ma akwai wanda suka karanta shi su su ma akwai wanda suka karanta shi su su ma akwai wanda suka karanta shi su su ma akwai kowane malami akwai wanda ya karba gare shi har akai ga tabi'ina tabi'i tabi'ina akai ga tabi'ina akai ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai ga manzo sallallahu alaihi wasallam a koma ga jibrilu sannan a koma can tushen shi daga wajen Allah ka ji sanadin qur'ani in baka san shi ba mun gane wannan to mu bar man sai mu sai zuwa ga ma ma ana tambaya abu biyu da ita ko a tambayi sifofi ko a tambayi abin da bai da hankali ghairul aqil yanzu in nace maka ma zaidun akwai bambanci da man zaidun da ma zaidun a wajen galibin galibin malamai man zaidun ban san zaidun ba ina son in san waye shi ma zaidun na san zatin shi amma ina son in san sifofinsa to idan ana so a san sifofin abu sai a ce ma sai a ce ma hiya sifatullah tunda Allah shi saukar da alqur'ani to muna son mu san sifofin wanda ya saukar da alqur'ani ne su ko sifatullah a aqidata ahli sunna wal jamaa tawqifiyya ne sai waɗanda sun ka zo cikin nassi yan qur'ani ko hadisi wanda ya inganta da manzo sallallahu alaihi wasallam to ai sifofin Allah sai alqur'ani suna da yawa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما سكاريبا سفو فينسا وأن نسكنونا سفا سكو أيكن دي يقباتر سنة دي يوه ina fata an fahimci wato Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wa huwa alladhi madda al-arda sifa ce fi'liya wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kulli ath-thamarat جعل فيها زوجين اثنين قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية صفة فعلية أنزل من السماء ماء to anan kaga ma din nan ita za ta tantance maka wa ya saukar da alqur'ani shi ma ma jibrilu miye sifofinsa daga cikin sifofinsa amana nazala bihi ar-ruhul amin kuma tsarkakakke na ruhul qudus shikenan manzo sallallahu alaihi wa sallam sifofinsa suna nan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sifofinsa sallallahu alaihi wa sallam da su cikin alqur'ani da sunna tashi wadda ta inganta su kadai in ka dauko su ka bayyana waɗannan sifofin nashi ka bayyana irin falalar da ke cikinsu da irin yadda kamata mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira karatu ya kare man sifa al'ummarsa ga sunan cikin alqur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah duk waɗannan sifofinmu ne da ayyukanmu da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil ka zar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyghidha bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima sifu fi al-umma sakin to haka zakai ma kenan shi ma alƙur'anin sifofinsa ga sunan Allah ya faɗi su a cikin alƙur'ani ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kaga qur'ani burhani nuran kuma nuran kuma mubinan sannan sifofin alqur'ani hudan lil muttaqin zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin sannan muhaimin ne wa muhaiminan alai gashi nan sifofin alqur'ani suna da yawa to in ba haka ba za ka ɗaukar karatu sifofin Allah subhanahu ta'ala sifofin jibril misali ko sifofin mala'iku sifofin al'umman manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifofin kaza sifofin kaza to haka ne idan da za ka zo don lokacin mu zai kore sai zuwa gobe mu taba cikin ilimin hadisi haka ne za ka samu yadda za ka tantance wane ne wane mine ne sifofinsa ma sai ka ce aina ko a matako wani lokaci alqur'ani ya sauka alqur'ani ya sauka ne a shekara 23 a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya cika shekara 40 ko ba karan bane zamanin da ya sauka shekara 23 mata saboda waɗanda suke nuna alkur'ani ba gaskiya bane to yanzu ba yanzu ne yake sauka ba sai mu ce musu a shekara kaza alkur'ani ya fara sauka jiya dazu dazun nan mun faɗa mun ce shekara 1459 fara sauka alkur'ani to aina a ina ne duk duniya alkur'ani ya sauka makka da madina dan nan an ka samo almakki wal madani shi duk makki da madani ya kare cikin ainihin ina ne aya ta sauka ta sauka a makka ko ta sauka a madina shi kuma mata ta sauka ne da daddare ko da safe ko kakani ta sauka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana balaguro ko yana a gida sai kaifa ya alkur'ani ya sauka ya sabka ne ta huskar wahayi Allah ya gaya ma Jibrilu Jibrilu yazo ya gaya ma manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wasu ayoyi in ka dauke su sai ka dibi kafirai da mu'tazila mu'tazila su ba kafirai bane ba za mu kafirtar da su ba da kafirai da suka iske akwai wannan afkar nasu sai suka ce qur'ani kala uku ne akwai qur'ani na Allah akwai qur'ani na Jibrilu akwai qur'ani na manzo sallallahu alaihi wa sallam hujjar su wai alqur'ani lafazin shi ba daga wajen Allah yake ba ma'anar shi ce Allah ya cusa cikin zuciyar Jibrilu shi ko Jibrilu yazo ya cusa ma'anar cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ko da yake balarabi ne sai yi shi da larabci da baturen ingila ne da qur'ani da english zai fita da baturen faransa ne da da faransanci zai fita sai suka ce maka sai sun yi amfani da mu'tazila suna da irin waɗannan birbishin wannan akidar dan sun sun kafa hujja da ce inda Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim sai su ce wani lokacin ma jibril bai zo da shi ba kawai Allah ya turo kenan ma'anar ce Allah ya turo tunda Allah bai magana da shi ba wani lokacin ce a'a ai Allah ce قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك cikin zuciya ya saukar da shi kenan bai karanta ba sai a ce a'a nan ana nufin da Allah ya gaya ma jibrilu qur'ani da ya taho da shi karanta mai yayi sannan ya shiga cikin zuciyar shi dalili kuma ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana mata kaifa aina ko ba haka ba sai limaza game da alkur'ani lokaci ya tafi mi yasa Allah saukar da alkur'ani ka samu maudu'i dalilai waɗanda sun zo cikin alkur'ani ƙarara wato al'ilal al-musarraha biha في القرآن أو في السنة النبوية المطهرة سننكم العلل المستنبطة التي لا تخالف النصوص الشرعية ميسا الله سوكد القرآن التي ياسبكد القرآن دون أكرن تاشي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يتكما يا سبك الدشي دن سبود أي حكم دشي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يتكما يا سبك الدشي دون أبينا شي a bayyana lafazin shi a bayyana ma'anar shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kuma ya saukar da shi don ayi tunani wa la'allahum yatafakkaruna ya saukar da shi don saboda ayi tadabburin ayoyinsa kuma a wa'astu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab yace ya saukar da shi kuma ba dan a wahala ba in an bi shi za a samu dadin rayuwa طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تناتروا إلا تذكرة لمن يخشى يا سبكت دشي دون تناتروا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يا سبكت دشي دون أي بشارة كم دون أي غرغدي دشي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ya sabkar da shi don saboda a tabbatar da tauhidi a isar da saƙon Allah a san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma masu hankali su wa'astu haza balaghun linnasi ay litabligh wali yunzaru bihi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid wali yadhakkara ulul albab asbab inzal alqur'an alkarim suna da cikin alqur'ani sai ka tattaro su kaga in kace haka zaka yi kai ma mutane bayanin da za a garewa Allah shi ya saukar da Qur'ani kuma ba wanda ya sanin Allah alqur'ani sannan shi yace ga dalilan da suka sa ya saukar da alqur'ani to mu dibi cikin su wanne ne muke yi wanne ne ba ma yi wanne muku muke da rauni kwarai mu ƙara wanne ne muna dan yi gurgurdo kuma mu ƙara li li li li li Allah ne ya faɗa ce saboda kaza saboda kaza da sabkar da alqur'ani saboda kaza saboda kaza ayoyin suna nan as-sifat al-musar wato al-ilal al-musarraha biha wannan qur'ani ne ya faɗe su karara ga su sai a dauko su a duba in ka aje wannan kuma sai ka dauki al-mustanbata wajen malaman usulul fiqh waɗanda ba a faɗe su karara ba amma cikin nasi ake fahimtar su ka gane ko da Allah ce ya sabkar da alqur'ani wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun kaga mubarakun yace ku mai albarka na to don a samu albarka Allah saukar da alqur'ani musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa li tasdiqil ladhi bayna yadayhi shi yasa da yaje gaba sai ce wali tunzira ummul qura wa man hawlaha wa muhaiminan alaihi an sabkar da shi don ya tsare littafan da suka gabata ya bayyana ƙarya da gaskiya da suke ciki amma ba a ce don haka an ka sabkar da shi ba amma lil haimana an ka sabkar da shi ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ko to lilbarhana dan a kafa hujja da shi Allah saukar da shi wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku da haske ashe qur'ani an saukar da shi ne don ya haskaka ma duniya hanyar da za su bi su tsira duniya da lahira to in ba haka zaka daukan maudu'i ba da tsari to ta ina za a hita to wannan cikin as'ilatu sitta misalin qur'ani dai mun ka bayar cikin hadisi ban ba da misali ba ilimin geography ban ba da ba tarihi ban ba so ba ko ba karɓa ne shari'a ban ba su ba bincike ban ba su ba kenan sauran bayanin gobe tana yawa mu dan takaita ko ilimi biyu a ƙara in an ƙara kuma ga sunan ratatatatatatatata mu ɗauka daidai gurgurdon abin Allah subhanahu ta'ala ya ba nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته